الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma daya ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata shin tsarki wanda yake na hoge akan iya wadatuwa da shi ko kuma dole sai an yi tsarki wanda yake na ruwa kamar misali ka biya bukatar ka bawali ko bayan gari babu ruwan da za ka yi ɗahara sai ka yi kamar yadda shari'a ta shar'anta shi ne mutum ya ɗauki wani dutse ya goge wannan ƙazamta ko mu ce wannan najasa idan ka yi haka ka yi arwalla ka yi sallah misali lokacin da ka samu ruwa ka yi arwalla ka yi sallah ba tare da ka koma yin tsarki na ruwa shi mine ne hukuncin wannan sallah sallah ce ingantacciya tsarki wanda yake na huge wanda ake kiran shi a distijimar daidai yake da yin tsarki da ruwa duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna fifita yin tsarki da ruwa akan yin hoge a gane ko amma dai gaba ɗayansu shari'a ita ce ta tabbatar mana da cewa tsarki ne wanda yake na musamman illa kasancewar ƙarin bayani game da shi abin da ya shafi goge ko kuma mu ce al-istijmar shine in misali mutum ya yi da tsakuwa kamar guda uku an gane ko karanci shine tsakuwa guda uku domin hadisi ne ingantacce wani sahabi yake faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa kada wato mu yi goge da ƙasa da tsakuwa uku an gane ku dutse uku kenan ka sanya ka goge sannan ka sanya na biyu ka goge ka sanya na uku ka goge in na ukun ya fita a tsarkake babu wani abu na ƙasa na najasa a jikinsa to wannan kenan tsarki ya yi idan kwa na ukun ka fitar da shi da wata ƙazamta to sai ka ƙara na hudu da na biyar in a na biyar kin shi ma ya fito da najasa sai ka ƙara na shida da bakwai domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa in za a yi goge a yi mara da haka kenan a nan abin da muke so mu sani in mutum ya sanya dutse ko abin da yake kwatankwacinsa kamar wani icce ko wani takarda ya goge kazamta ya goge najasa to ba maganar cewa sai ya koma sanya ruwa ya wanke da haka hadisin da ya zo ma na haɗawa tsakankanin goge da ruwa wannan hadisi bai inganta ba na'am malam yanzu kamar daga nan mutum ya tashi tafiya kamar daga nan zuwa mata mai misali karin wari ne zai na shekaru a kar malami ya ga muni ya dawo to a lokacin nan tun da ba kaman bulaguro ne ba ne zai iya yin kaso ko ya iya yi menene ya nuna cewa ba bulaguro ba ne
tunda kamar shi kar malami ne to daura aure ai ba a garin da yake bane ba aka daura auren wani gari ne ya je an gane ku maganar cewa daura aure ne ka je ka wuni ka dawo ka yi kasar ko ba za ka yi kasar ba, wannan bai taso ba iya abin da muke so mu gane in dai bulaguro ne duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro ko mun kusacin ta ko ma mai ya kai ka to wannan ya halatta kai kasarin an maka rangwamen yin kasarin sallah an gane ko duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro ko mun kankantar ta ko mai ya kai ka to wannan an maka rangwamen yin kasarin sallah a magana mafi rinjaye kai ko da sabon Allah ne ya kai ka wannan bulaguro tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa in dai bulaguro na saba ma Allah ne to ba maganar yin kasarin sallah an gane amma a magana mafi rinjaye ubangiji ta'ala ya ma muminai rangwamen yin kasarun sallah in sun yi bulaguro Allah bai bambanta ba cewa bulaguro na haraf ko na haram don haka kuma babu wani dalili daga maza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya bambanta cewa sai bulaguron da ya halatta bulaguron da bai halatta ba za a yi kasarun sallah ba. babu dalili daga maza Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka don haka su malamai da suka ce baya halatta mutum ya yi suka ce domin shi yin kasarun sallah wannan wani rangwame ne wanda Allah ya ma bayansa masu da'a gare shi kenan wanda yake mai sako bai kamata ba a ce wannan rangwame ya shafe shi don haka in dai wulaguro ne wannan ya halatta mutum ya kasar sallah ko da menene ya kai shi na wai mutanen da suke doka kamar kabali tana ɗauke ba a ji suna ta yi a gaya wannan yana iya zama
wai dangane da cewa kabli tana tsayawa matsayin ba'adi kamar yadda ita ba'adi take tsayawa matsayin kabli wannan haka ne a duk lokacin da kabli ta kama mutum ya manta ya salamce to sai ya yi ba'adi ko lokacin da ba'adi ta kama mutum ya manta ya yi kabli wannan kabli da ta tsaya masa matsayin ta tsaya matsayinta domin daga cikin magabata malamai akwai waɗanda suka tafi a kullum iya sujadar da aka shar'anta sawa'an rage mutum ya yi ko kari ya yi sujada kabli zai yi wasu sun tafi akan cewa iya abin da yake duk a lokacin da mutum ya yi raukanuwa sawa'an kari ne ko rage ne to ba a zai malamai da suka hada kan hadisin musamman malaman malikiya da wasu daga cikinsu da wasu daga cikin malamai suka ce a duk da suka fahimci cewa a duk lokacin da mutum ya yi kari to abin da ya dace ya yi sujada ba a duk lokacin da mutum ya yi rage sai ya yi sujada kabli kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya salamci daga raka'a biyu a sallah ta la'asar da aka tunatar da shi da ya tashi ya ciko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi sujada ba'di kuma ga ya hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi raka'a biyar an gane ko a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya manta bai zauna ba sai ya tashi ya kawo ta uku ya kawo ta hudu da ya salamce sai ya sujada ba wanda sujada kabli kaga anan rage yayi me yasa saboda ya bar zama wanda yake na farko to dan haka abinda muke so mu gane kenan idan kabli ta kama mutum ya manta yayi ba'adi ko ba'adi ta kama mutum ya manta yayi kabli to kowace ta tsaya matsayin yar uwarta
assalamu alaikum na'am malam wani suka suke ba da kudi na neman lahiya kamar masu yi wata da kura yan nan sai a ga kusa da kura mutum ya zo ya hau bisan shi ya yi da ko yaro a dan dora shi bisan shi a dora kusi su bisa kura wannan yana daga cikin bankaran su shirku don saboda neman lahiya
wai misali kamar yadda ake dora yara akan kura wannan duka maguzanci ne wanda an wuce da shi kwarai na cewa kada raba ta ɗauki yaro musamman sai lokacin damuna ne da yawa za ka gani da 'yan wasan kura suna yawo da kura akan kawo yara ake dorawa lalle wannan ya ci karo da shari'a ta musulunci domin neman albarka ne da abin da allah subhanahu wata'ala bai sanya albarka a cikinsa an gane ku saboda ana dora yaron akan wannan kura da sunan cewa wai kada raba ta wace shi ma'ana wata rashin lafiya ce wadda galibi akan yi ta a cikin damuna wanda kuma tsananin masassara ne yake kawo wannan kwata-kwata wannan baya dacewa haramu ne darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabun biyu mun tsaya ƙarshen wato babi na 98 babi na 99 wato babin da ke bayani game da hukuncin saye da sayarwa tare da mushirkai wa ahalin harbi da waɗanda suke kenan abokan gaba su ne arna wanda ya halatta a kowane lokaci musulmi su kai musu ɗauki su yaƙe su domin a ceto su daga hallaka ma'ana su miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. kamar yadda bayani ya gabata idan aka ce ahalul harb wato su ne kafiran da babu wani alkawali tsakankaninsu da musulmi babu wani alkawali da aka yi tsakaninsu da musulmi kenan su ba ahalul zimma ba ne in aka ce ahalul zimma wato su ne kafiran da suka yi yarjejeniya da musulmi za su ba da jizya ga jama'a ta musulmi a bar su akan addininsu na yahudanci ko kiristanci waɗannan su ne ake kiransu a halin zimma wanda baya halatta a taba su akwai kuma waɗanda suke wato almu'ahadun da almusta'amanun almu'ahadun su ne waɗanda aka yi sulhu tsakankaninsu da musulmi aka yi sulhu zuwa wasu shekaru domin wata maslaha ta al'umma ta musulmi shugaba ya ga cewa ya kamata a ɗan ƙulla wani alkawari tsakanin jama'a ta musulmi da su wannan su ma wani nau'i ne waɗanda suke na arna kenan taɓa su faɗa su da yaƙi baya halatta sai lokacin da wannan alkawari wato ya kai karshe ko kuma lokacin da shugaba ya fahimci cewa akwai wani nau'i na yaudara da cin amana tattare da su a wannan lokaci ya kan iya jefar musu da alkawarinsu kamar yadda Allah ya faɗa fa in ma ta kafan na min qaumin khiyanatan fanjir ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul khayini sannan akwai almusta'manun sune wanda jama'a ta musulmi suka amintar da su suka amintar da dukiyarsu suka amintar da jininsu kamar misali waɗanda suka zo cikin jama'a ta musulmi wani abu ya kawo su su gama aikinsu su koma ƙasarsu to waɗannan su ma baya dacewa a taba su kenan in aka ce ahalul har su ne kenan alharbiyun wanda kwata-kwata babu ɗaya daga cikin abubuwan da muka zana tsakaninsu da musulmi tsantsar kafirai ne to waɗannan ya halatta wanshin ya halatta musulmi ya yi mu'amala ta saye da sayarwa tsakanin shi da su shi ne malam ya ce babu shira'i wal bai'i ma'al mushriki na wa ahlil harb wato babu ne wanda ke bayani game da hukuncin saye da sayarwa tare da mushrikai da waɗanda suke tsantsar arna waɗanda babu wani alƙawari tsakanin su da musulmi shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin abdurrahman ibnu abi bakar Allah ya yarda da su ke cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma jaa rajulun mushrik mush'anun qawilun bi ganamin yasuquha yace sai wani mutum mushriki ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mush'an yace mutum ne wanda yake maburkicin gashi ma'ana gashin kansa yayi bursusu ɗawilun yake mutum ne wanda yake dogo bi ganamin ya sukuha ya zo da kankanan dabobi tumaki da awaki yana kore da su da ya tunkaro wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ce masa bai an am abiya waɗannan dabobi naka ma'ana na sayarwa ne ko kuma kyauta ce kake nihi shin kana sayar da su ne ko kuma kyauta ce kake nihin yi au qala amhiba ko kuma ciyaye amhibatan kenan bai'an amhibatan lafazin bai'an anan an shahi adatu istifham a bai'an ko kuma a tabi'u bai'an am tu'di adiya shin wai sayar da su ne kake nihin yi ko kuma kyauta ce kake nihi faƙada sai ce da ya ce ya rasulallahi ba na nihin sayar da ba na nihin kyauta da waɗannan dawobi nawa sai ce baikun na sayarwa ne fashtara min hushata wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sayi wato wata tinkiya daga cikin tumakan nasa kaga anan dalili ne a bayyane wanda yake nuna halaccin musulmi yakan iya mu'amala ta saye da sayarwa tsakankanin shi da waɗanda suke ba musulmi ba in dai abu ne wanda Allah ya halatta maka kai musulmi to ba laifi bane idan kaga wannan abu a hannun arne ka nemi sayar maka wannan abu ya sayar maka ba laifi bane ba kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa akan wannan babi wanda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abincin da ake kiran shi sha'ir sha'ir kwaya ce ta abinci wadda tana kama da alkama amma ba alkama ba ce manzon Allah ya saya a wajen wani bayahude sai dai a lokacin babu kuɗin da zai bada manzon Allah sai ya jingina ma wannan bayahude silken shi na yaki cewa a lokacin da Allah ya hore masa kenan zai kawo kuɗi ya karɓi silkensa ya bar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sulke na yaƙi nashi yana can wajen bai hudan a matsayin jingina don haka kenan wannan yana nuna mana halaccin kenan duk abin da ya shahi mu'amala ta saye da sayarwa to ba laifi ba ne ba musulmi ya yi tsakanin shi da waɗanda suke ba musulmi ba za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب باب شراء المملوك من الحربي وهبته وإتكه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباؤوه وصبي عمار وصهيب وبلال رضي الله عنهم وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض ما والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلب علي الكافر فقب حتى ركض برجله قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته وأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فقب حتى ركض برجله قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته وأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم, وأخدم وليدا قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن الأريف البغلاني قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب هو الزهري عن أروى هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد رضي الله عنه هذا يا رسول الله ابن أخي هذا يا رسول الله ابن أخي أتبة بن أبي وقاص أهد إلي أنه, أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بأتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللآخر الحجر وهتجبي منه يا سودة, يا سودة بنت زمأة فلم تره سودة رضي الله عنها قط قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن سعد هو ابن إبراهيم عن أبيه هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك فقال صهيب رضي الله عنه ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت ولكني سرقت وأنا صبي قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه وأخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتهنث أو أتهنت بها في الجاهلية من صلة وإق من صلة وإتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin sayan bawa daga wajen arni ko kuma yin kyautarsa ko kuma yantar da wannan bawa misali kafiri ne yake da bawa shin ya halatta musulmi ya sayi wannan bawa a wajensa ko kuma in ya ɗau wannan bawa ya ma musulmi kyauta shin ya halatta ya karba ko kuma shi arnan da yake da mallakar bawa in ya yantar da wannan bawa yaya matsayin yantar wannan da ya ta yi ko ba ta yi ba shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin salman allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ga Salman alfarisi manzon Allah ya ce masa katib ya ce ya Salman yadda da dora ma'ana nemi dora ko kuma ka yadda ka amince da dora fansan nan da mai gidanka ya maka domin Salman Allah ya kara masa yadda asalinsa ba farisi ne kasancewarsa ya biyo wasu fatake daga cikin kabila ta banu kalb yan kasuwa ne suka ɗauko shi tare da su lokacin da suka gabato birnin makka sai suka zalunce shi suka nuna ma kafiran makka cewa bawa ne nasu aka yi ciniki suka sayar ma wani bai hude to shine a lokacin nan shi salman sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi kaji kaji asali na dai ni ba farin sai ne ba bawa bane ga ya fatake ne daga cikin kabila ta banu kan yan kasuwa na biyu lokacin da muka iso makka suka kama ni a matsayin cewa wai bawansu ne suka sayar ma wani bai hude to shi gashi mai gidan nawa ya tura mun fansa yaya kake gani ya rasulallah maza Allah sai ya ce masa kati ma'ana ka yarda da wannan dora fansa kudin da ya dora maka je ka ka hada ka biya shi ka zama da shine yace wa kana hurra malam yake cewa wa kana hurra asalin Salman wato dani ba bawa bane fa zalamuhu kenan waɗannan fataki wato suka zalunce shi suka nuna cewa bawansu ne wa ba'uhu suka sayar ma wani bai hude kaga a nan malin ya zo da wannan asarkin wanda yana nuna mana cewa kafiri yakan iya mallakar bawa domin a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi matsayin cewa salman bawa ne ga wannan bai hude da aka saida masa illa kasancewar ta hanyar zalunci ne kenan a nan inda kasancewar bai yarda ba da cewa mallaka ne ga wannan bai hude to ba zai yarda ba da cewa ya yarda da wannan dora fansa da aka masa domin dora fansa wani nau'i ne wanda yake na ciniki yadda bawa zai fanshi kansa daga wajen mai gidansa lokacin da ya dora masa waɗannan kuɗaɗe shine kaga anan sai ya ce masa katib manzan Allah ya ce masa yarda da wannan dora fansa da mai gidanka ya maka shi ne malam sai ce wa kana hurran wato salman ya kasance ɗani wa farisi fa muhu jama'ar da ya biyo suka zalunce shi suka nuna cewa bawansu ne wa ba'uhu suka sai dama wani bai hude kina wannan yana nuna mana halaccin kenan idan arne yana da mallakar bawa ba laifi an gane ko ka sayi wannan bawa domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kenan mallakar salman wato ga wannan bai hude don haka ya dora masa fansa maza Allah ya ce yarda da wannan dora fansa da aka masa sai ya ce wasu biya ammarun wasu biya ammarun wasu haibun wa bilal wato ammar ibn yasir da shi da suhaib ibn sinan ar-rumi da bilal ibn rabah wato an ribatu su kuma aka rike su a matsayin bayi aka sayar da su wanda shi ammar wato wanda shi ammar ibn yasir wato ammar ibn yasir kasancewarsa asalinsa balarabe ne kuma ɗan ƙabilar ans domin mahaifinsa yasir ya zauna a birnin makka ya ƙulla ƙawance da ƙabila ta banu makhzum har ma sun aura masa ɗiya tasu ita ce sumayya ita ce ta haifi ammar ibn yasir to don haka shi mushirikai sai suka mu'amalanci amma mu'amala ta wato wanda aka ribato a fagen yaƙi kenan a matsayin bawa amma tare da cewa ba bawa ba ne ba kasancewar shi ammar kenan da mahaifinsa wannan mahaifinsa yasir kenan sun kulla kawance ne da wannan kabila kenan don haka sai aka shigar da su a ƙarƙashin kenan bayansu amma asali ba bawa ba ne sai aka ɗauki cewa bawa ne aka sayar da shi haka wato suhaib ibn sinan ar-rumi wanda shi ma asalinsa wato ba bawa ba ne amma sai aka rike shi a matsayin cewa bawa ne aka sayar da shi wanda asalinsa yana daga cikin kabila ta annamir ibn qasim kamar yadda shi ammar ibn yasir allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne hasan wato Umar Allah ya yarda da shi wata rana ya faɗa ga amma ga Suhaib ibn Sinan yake ce masa wallahi ni ina kaunar ka amma babu abubuwan da nake kyama game da kai a cikin musulunci illa abubuwa kawai guda uku shine kawai nake dan jin haushi game da kai a cikin waɗannan al'amura guda uku abu na farko umar ya ce masa kama kanka kinaya da cewa abu ya haya kai ku aure ma ba kai babalanta naka aiku abu na biyu ya ce duk abin da ka samu na dukiya ba ka riƙewa ciyar da shi kawai kake duk abin da ka samu sai ka kakkaɓe hannunka ka ba mutane abu na uku ya ce watar da ilan na mirbin kasim kana da'awar danganta cewa wai kai shika ne daga cikin jikokin annamir ibn qasim suhaib sai ya ce masa amman kunya ka san da cewa kinaya wadda ake kira na da ita cewa abu yahya ya ce fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kannani ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya mun wannan kinaya yake ce mun abu yahya wanda wannan dalili ne wanda yake nuna cewa ko ba ka da ɗabalantana jika kana iya ma kanka kinaya ka ce abu fulan kamar yadda aisha ba ta da ɗako jika amma ake mata kinaya cewa umu abdulrahman an mata kinaya da wato wannan umu abdullahi an gane ku an mata kinaya da ɗan ‘yar uwarta shine abdullahi ibn zubair domin abdullahi ɗan zubair ɗani na asma asma ita kuma yayar aisha ce allah ya ƙara mata yadda shi ne ya ce kinaya da kake kyama game da ni ya ce to kasan da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne ya mun wannan alkunya sai ce wa amman nafaka kakkaɓe hannuna da nake duk abin da na samu in ciyar da shi fi sabilillahi ya ce ina yin haka ne domin Allah subhanahu wa ta'ala na faɗa a cikin littafin sana'ar Kur'ani wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu don abin da kuka ciyar da shi na wani abu to ku tabbata cewa ubangijin ku zai maye muku gurbi to don haka fata na shine Allah ya maye mun gurbin don haka duk abin da na samu nake ciyar da shi ya ce danganta da kaji ina cewa ni jika ne daga cikin jikokin annamir ibn qasim ya ce falau kuntu min rausa ya ce lan tasabtu ilaiha ya ce wallahi inda a ce kandulo shine mahaifina ma'ana kashin saniya ko kashin jaki a ce shine mahaifina ya ce wallahi zan kai danganta in ce ni dan kashin jaki ne sai ya ce walakin kana al'arabu yusufi ba'abuhum ba'aba ya ce sanadi larabawa a jahiliya junansu idan ya fi karfin juna yakan zo ya mamaye su ya yaƙe su ya riba ce matansu da 'ya'yansu a matsayin cewa bayan shi ne ya kai su ya sayar shi ne sai ya ce fasabani na sun ba da ana araftu maulidi wa ahli ya ce wasu jama'a suka zo suka riba ce ni bayan na sani uwaye na kuma na san mahaifata na san ni dan wane ne jikan wane ne aka zo a hin karfi kawai aka kama ni a matsayin bawa ina yaro karami ya ce fa baƙuni suka je suka sayar ma wasu rumawa ni don haka sai ce fa a kastu bi lisani don haka kuma sai na ɗau harshensu na koyi rumanci shi yasa larabcin shi ya zama ba larabci bane tacecce don haka suke shakkar dangantar shi da yake cewa shi ɗa ne na jika ne daga cikin jikokin namir ibn qasim saboda larabcin shi akan gane cewa ba asalin balarabe ba ne ba to ya ce kaji sababi saboda an kama ni ina yaro kuma lokacin nan ina da hankali na san uwayena na san jama'ata kenan aka saida ma wasu wannan kafirai daga cikin rumawa aka saida ni a aka sai musu a matsayin cewa bawa ne yace dan haka kuma na girma a wajen su kenan na koyi harshen su to shine anan malam yace wa subiya ammarun sai yace wa suhaibun sai yace wa bilal yace da shi bilal Allah ya kara masa yadda wanda shi ma bilal kasancewar kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya cewa bawa ne na wasu marayu waɗanda suke karkashin kula ta abu jahal abu jahal sai ya ringa azabtar da shi abubakar Allah ya kara masa yadda ya aika masa wani mutum cewa a yi kuɗin bilal wato ya biya abu jahal ya yadda ya sayar ma bilal wato wannan bawa nashi bilal sannan abubakar allah ya kara masa yadda ya yantar da shi tare da cewa a wata riwaya wato abubakar ya faɗa ne ga al'abbas ibn abdulmuttalib cewa je ka ka sayan mun bilal a wajen shi abu jihar ka sayo mun shi an gane ko ya je ya sayo bilal sannan abubakar ya yantar da shi tare da cewa a wata riwaya abubakar allah ya kara masa yadda ya wuce da umayya ibn khalaf wanda jigo ne daga cikin jigajigan kafirai waɗanda suke na birnin makka yana azabtar da bilal abubakar ya ce masa ala tattaqillaha fi hadhal miskin ce zuba zaka ji tsoron Allah game da wannan miskini kana azabtar da shi qala sai ya ce an kirhu anta min matara in ka iya ka tsamayar da shi daga cikin azabar da nake masa in ka iya ka saye shi a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya nemi a masanya masa bilal ya ba shi umayya wani bawa wanda yake karfa ya karbi bilal sai ya yantar da bilal tare da haka malamai suka ce babu cin karo da juna mai yiwuwa bawan akwai tarayya tsakankanin abu jihal da umayya ibn khalaf don haka shi wannan umayya ya azabtar da bilal kamar yadda shi ma abu jihal yake azabtar da shi abubakar allah ya kara masa yadda ya aka yi kudin shi ya saya ya wato ya yantar da shi to shine anan malam yake cewa wasu biya ammarun wa suhaibun wa bilal wato an riba ce ammar ibn yasir da suhaib ibn sinan da bilal ibn raba anan menene mahallin shahid wannan wajibul istidlal da wannan hadisi saboda kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mulkin waɗannan sahabbai guda uku wanda aka rike su a matsayin bayi kenan a wajen kafiran da suke da su kaga kenan tunda ya tabbatar da mulkin ga su kafiran kenan ya halatta a nan wato musulmi ya saya domin an yi kudin bilal wato abubakar ya saya ya yantar da shi kuma kamar yadda shi a nan wato suhaib kama shi aka yi ɗani aka je aka sayar da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ciniki da aka yi don haka wannan kenan yana nuna halaccin kenan musulmi ya sayi bawa daga hannun kafiri tare da cewa ta hanyar da shi kafiri ya mallaki wannan ba hanya ba ce wadda ta dace a shari'a amma duk da haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mulkin wannan bawa ga shi kafirin don haka ya halatta kenan in an yi kuɗin shi musulmi ya saya sannan sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji ta'ala na fada cewa wallahu faddala ba'dakum ubangijin ku shine ya fifita shashen ku ala ba'din akan shashi fi rizqi a wajen arziki an gane ku wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita bayansa wasu akan wasu a wajen arziki inda a ce jama'a gaba ɗaya arzikinsu ya zamanto daidai to da bayan da za a yi tsarin rayuwa ya tafi da ɗaya don haka hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya fifita wasu akan wasu wato ta bangaren arziki shine yake cewa walau basa Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض inda a ce ubangiji ta'ala ya shimfida arziki ga bayansa aka wayi gari kowa mawadaci ne ubangiji ta'ala ya ce raba gaufil ardi wato da sun yi zalunci sun yi shishigi a ban kasa sun ketare iyaka sai ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sanadi ubangiji ta'ala na saukar da arziki ga bayansa gwargwadon iyayen da su don haka yayi wani mawadaci wani talaka shine yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din rizq ubangiji ta'ala shine ya fifita junan ku akan juna rizqi a wajen arziki kenan wani yafi wani sai yace faman ladina fudidu waɗanda aka fifita su a wajen arziki ubangiji ta'ala yace ba su zamanto ba biradi rizqihim wato masu dawo da arzikinsu alama malakat aimanuhum ga abin da damarsu ta mallaka na bayi fahim fihi sawa da su da bayin su zamanto ɗaya a cikin wannan arziki misali mai gida ba yanda za a yi ya kirayi bawansa ya ce masa abinda na mallaka na arziki ni da kai duk ɗaya ne yanda zan ɗauki abinda na ga dama kai ma ka ɗau abinda ka ga dama a ciki an gane ko ba yanda za a yi waɗanda suke da mallakar bayi kenan su daidaita kansu da bayansu a cikin abin da suke da shi na arziki shi ne ya ce famallazina fuddilu waɗanda aka fifita su a wajen arziki ba su zamanto ba biradi rizki masu dawo da arzikinsu alama malakata aimanuhum ga abin da damar su ta mallaka na bayi fahim fihi sawa wato su zamanto daidai a cikin wannan arziki yadda mai gida zai zo ya dau abin da ya ga dama daga cikin dukiya shi ma bawa ya zo ya dauki abin da ya ga dama ubangiji ta'ala sai ya ce afa bi ni'matin lahi ya jahadu shin yanzu da ni'imar ubangijinsu ne subhanahu wa ta'ala suke musu wannan misali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu game da yanda mushrikai suke mu'amalantar ubangijinsu wato suke mu'amalantar wato gumakansu na girmamawa irin mu'amalar da ba su mu'amalanci ubangijinsu wanda kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya fi cancanta game da duk wata girmamawa an gane ko kenan yanda ba za su yarda da cewa duk abin da suka mallaka na arziki cewa da su da bayansu su zamanto daya a ciki to gumakan nan bayi ne na ubangiji subhanahu wata'ala domin halitta ce daga cikin halittunsa wani gunkin icce ne aka sassaka wani icce ne ake bauta masa wani dutse ne ake bauta masa gaba ɗaya ko wannan halittu ne na ubangiji subhanahu wata'ala to yaya zai dace a daidaita su da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin abin da yake haƙƙinsa ne ke bantacce ita ce ibada kaga idan aka yi haka ba a girmama ubangiji subhanahu wata'ala domin ibada hakkin shi ce shi kadai bayya tarayya da kowa bai dace ba a sarrafa ma wani duk wani abu mai sunan ibada ko mun kankantarsa kamar yadda shi mai gida iya abin da ya mallaka na arziki ba zai yarda da cewa da shi da bawan shi su zamanto daidai a cikin wannan arziki motar da shi mai gida ya saya yake hawa a ce bawan shi ita yake saya ya hau ko a ce irin tufafin da yake sakawa a jikinsa cewa bawan shi shi ma wannan tufafi zai ɗinka ya saka a jikinsa kaga wannan ana ma maganar wato wai bawa wanda yake mallakar ka to a yau an wayi gari hatta da wanda yake yaron ka ɗan gidanka wanda a ƙarƙashin ka yake motar da kake hawa ba ita ba zai saya ya hau dole zai sadda in yana so tafiyar ku ta zamanto ɗaya sai dai in so yake a raba hanya to kaga anan shine ubangiji ta'ala sai ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji ta'ala shine ya fifita junan ku akan juna a wajen arziki sai ya ce faman ladhina fuddilu waɗanda aka fifita su a wajen arziki ba su zamanto ba bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum masu dawo da arzikin su ga abinda damar su ta mallaka na bayi fahum fihi sawa' su masu gidan da bayan su zamanto daidai a cikin wannan arziki kowa yadda ya ga dama a nan malam ya zo sai ya ce a babi ni'imatin lahi ya jihadu shin yanzu da ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala suke wato musu wannan aya malam ya zo da ita a sababin cewa ubangiji ta'ala ya tabbatar ma mushrikai mallakar abin da suka mallaka na bayi tunda ya faɗa ya ce fa mallazina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum to tunda Allah ya tabbatar musu mallakar waɗannan bayi kenan in suka sayar da bayin kenan ciniki ya halatta musulmi ya halatta kenan ya sayi bawa daga hannun mushriki sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hajara Ibrahimu alaihi salamu bi Sara ibrahimu alaihi salam ya yi hijira da matarsa wato sara fadakala biha qaryatan ibrahimu alaihi salam sai ya shiga wata alƙarya wato da matarsa sara fiha malikun min muluk aw jabbarun min aljababira wato a cikin wannan alƙarya akwai wani sarki daga cikin sarakuna ko kuma jabbarun min aljababira wato wani mai tsaurin kai daga cikin waɗanda suke masu tsaurin kai in aka ce jabbar mai nuna jiji da kai da isa mai karya inda ba gaba wanda kuma daman al'ada ce da ɗabi'a ta wasu daga cikin sarakuna za ka samu galibi jiji da kai da kama karya to na kasancewa ga waɗanda suke da mulki a hannu shi ne ya ce fiha malikun minal muluk a cikin wannan alƙarya akwai wani sarki daga cikin sarakuna sai ya ce au jabbarun minal jababira ko wani mai tsaurin kai daga cikin masu tsaurin kai wakila sai aka faɗa ga wannan sarki aka ba shi labarin cewa dakhala ibrahimu bimra'atin hiya min ahsanin nisa ai ibrahimu alaihi salam ya shigo wannan alƙarya taka da wata mata wadda tana daga cikin mafi kyawun mata ma'ana duk wasu mata to tafi su kyawu tana daga cikin matan da suka fi kowa kyau aka ba shi labari fa arsala ilaihi sai ya aika ma ibrahimu alaihi salam ya ce an ya ibrahim ya ce ya kai ibrahim man hadhihi allati ma'ak yasa aka zo da ibrahimu alaihi salam sai yake tambayar shi ce man hadhihi allati ma'ak wannan mata da take tare da kai menene matsayinta game da kai qala sai ya ce ukhti ibrahim alaihi salam ya ce ai yar uwa ta ce ranka ya dade an shahe mubtada sai aka wanzar da labarinsa ai hiya ukhti wannan mata yar uwa ta ce thumma raja'a ilaiha sannan ibrahimu alaihi salam sai ya yi maza sai ya koma wajen saratu faƙada sai ya ce mata latu kazzibi hadisi ya ce kada ki sake ki karyata zance na an gane ko labarin da na ba su ya ce kada ki karyatar da ni latu kazzibi hadisi ya ce kada ki karyatar da zance na ma'ana labarin da na ba su cewa ke yan uwata ce shine ya ce fa inni akabartuhum annaki ukti domin na ba su labarin cewa ke yan uwata ce sai ya ce wallahi rantsuwa nake miki da ubangiji na in ala la'ardi min mu'minin gairi wa gairuki domin a yau a iya sani na a doron ƙasa babu wani mumini in ban da ni da ke mu kaɗai ne mumine mumine ku yan uwa ne inna mal mu'minuna ikhwa kenan dan na ce ke yar uwa ta ce wannan ba ƙarya bace ba kuskure bane haka ne kaga anan ya mata hannun cewa kada ta karyatar da zancen shi kuma ya gaya mata ga abin da ya faɗa sannan kuma sai ya ba ta dalilin cewa abin da ya sa na ce ke uwa ta ce gaya a lokacin nan fa'arsala biha ilaihi wato sai ibrahimu salam ya aika ma wannan sarki matarsa kenan sara sai ya aika ma sarkin gata tunda ka nemi cewa a zo maka da ita gata faƙama ilaiha wannan sarki sai ya tashi zuwa gare ta domin ya kusance ta da shashanci faƙamar tawabba'u wa tusalli kafin ya kusance ta wato sara sai ta tashi ta yi arwalla ta yi sallah ta roƙi ubangijinta ta ce allahumma ta ce ya ubangijina in kuntu amantu bika wa bi rasulika in har haka ne na yi imani da kai na yi imani da manzanka wa ahsantu farji ala zauji kuma na kare gabana sai ga mijina kadai ta ce falatu sallin alayyar kafira ta ce ya ubangiji wannan kafiri kada ka bashi dama a kaina a nan wato ta yi tawassuli da hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku wanda aka shar'anta mana yin tawassuli shine yin tawassuli da aiki wanda yake na kwarai na daga cikin ayyuka na kwarai imani da ubangiji subhanahu wata'ala da imani da manzansa an gane ko kuma yana daga cikin ayyuka na kwarai shine mutum ya kame kansa game da ayyuka waɗanda suke na sako wanda alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka tabbatar mana da wannan hanya kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar da faɗarsa rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula faktuna ma'ash shahidin da faɗarsa rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna waɗannan ayoyi guda uku suna tabbatar mana shar'ancin yin tawassuli wato da aiki nagari wanda na daga cikin ayyuka nagari shine imani da ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma yana daga cikin aiki na gari shine kame kai game da aikin sabo kamar yadda ya gabata tun a cikin hadisi babi da ya gabata hadisin mutane uku waɗanda suka shiga kogo wanda ɗaya daga dufan dutse ya faɗo ya tushe kogon wanda sun ga hallaka ido da ido suka tashi suka yi tawassuli ɗaya yi tawassuli da na farko yi tawassuli da biyayyar da yake ma mahaifansa na biyu ya yi tawassuli game da kame kansa game da aiki na alfasha ita ce zina na uku ya yi tawassuli da riƙon amana to don haka a nan shine sai take da lokacin da ta tashi ta yi arwalla ta yi sallah faƙalat sai ta ce allahumma ya ubangiji na in kuntu amantu bika in har na kasance na yi imani da kai wabi rasulika kuma na yi imani da manzanka shine ibrahimu alaihi salam wa ahsantu farji na kare gabana illa ala zauji sai ga mijina fala tusallil alayyar kafira ya Allah kada ka saka wannan kafiri a kaina ma'ana kada ka bashi damar kusanta ta wannan yana nuna mana lokacin da mutum yake da bukatu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to a nan kafin ya daga hannu ya yi addu'a ana bukatar ya zamantu sallah ta nafila daidai da raka'a biyu ta gabaci wannan addu'a tashi domin wannan sallah ta zame masa tsani ne zuwa samun karbuwar addu'arsa don haka ta yi alwallah ta yi raka'a biyu ta yi sallah sannan ta daga hannunta ta yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa hubba wato sai aka makure wannan kafiri ya ringa shunkuri lafazin fagubba an ciro shi ne daga gaɗi idan aka ce gaɗi wato shine kukan shinkuri na raƙumi lokacin da aka makure wuyansa shine kamar yadda yake cewa ya giddu gaɗi albakri shudda khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattali ya giddu gaɗi albakri shine yace fagudda yace sai aka makure shi kenan ya ringa shinkuri ya ringa shinkuri hatta raka ba bi rijilihi makure wanda aka masa sai da ya ringa halba kafa an gane ko halba kafa ko wannan alamu ne wanda yake ya fada zuwa halaka kenan wanda rai yana fita da aka makure shi sai da ya zamanto yana halba kafa kuwa qala al-a'raj al-a'raj sai yake cewa qala abu salama wato abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf ke faɗa cewa inna aba hurera aba hurera ƙala ya faɗa cewa manzon Allah sai ya ce ƙalat wato saratu da ta ga an makure wannan sarki yana halba halbe yana famar hallaka sai ta ce Allahumma ya ubangiji na ta koma daga hannu ta ce ya ubangiji na in ya mutu in wannan sarki fa ya mutu yuqalu hiya qatalatu za a faɗa a ce wannan mata ita ta kashe shi idan kwa aka ce ni na kashe shi to babban fitina kuma za ta biyo baya wa ursila ubangiji subhanahu wata'ala da ikonsa sai ya sa aka sake shi ubangiji ta'ala sai ya sake shi ma'ana ya daina wannan halbe-halbe ya dawo cikin hayyacinsa da ya dawo cikin hayyacinsa sun makama ilaiha sannan sai ya koma tashi zuwa gare ta karo na biyu me za a yi kafin ya kusance ta faƙamar tawabba wa tusalli sai ta koma tashi ta je ta yi arwalla wato ta yi sallah wata kulu sai ta faɗa ta yi addu'a ta ce Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika ta ce ya ubangiji na in har na kasance na yi imani da kai na yi imani da manzanka wa ahsantu farji na kare gabana illa ala zauji sai ga mai gidana kadai ta ce fala tusallib alayya hadhal kafira ya Allah kada ka ba wannan kafiri dama a kaina manzo Allah ya ce fa gubba sai aka koma makure shi karo na biyu hatta rakaba bi rijli har sai da ya ringa halba kafa ya ringa halba kafa huwa yana famar hallaka qala abdurrahman abdurrahman sai yake fada yake cewa abdurrahman anan shine kenan abdurrahman ibn hurmuz shine al-a'raj qala abdurrahman kenan al-a'raj sai yake cewa qala abu salama qala abu huraira abu huraira sai ya fada yace manzon Allah sai ya ce faqalat allahumma faqalat sai ta fada ta ce allahumma ya ubangiji na in ya mutu in har wannan sarki ya mutu fa yuqalu hiya qatalatu za a ce wannan mata ita ta kashe shi wa ursila fi saniyati aw fi salisa sai aka sake shi a karo na biyu ko na uku ya koma dawo cikin hayyacinsa faƙala sai ya ce wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytana ya ce ya ku jama'a ya ce ba ku aiko mun komai ba ya ce sai wani shaidani an gane ko ba musu ce shaidani ne kuka aiko mu ya ce irji'uha ila ibrahim kuma ida ta wajen dan uwanta ibrahim maza wa a'quha ajara yace ku ba ta hajar ma'ana a matsayin baiwa ce ta je ta yi mata hidima wa a'quha ajar ajar kenan anan ha'un kin ne kenan aka baddala aka maida shi a hamza wanda kuma abu ne wanda yake a larabci ha'un a canza ta a maida ta alifun hamza ko kuma alhamza a maida ta ha'un kamar yanzu misali in ka ɗauki ahal asalin kalimar a larabci a'al ne alhamza ce guda biyu don haka ake tasihiri sai a ce alif alu fulan kenan a'al ne a larabci to wannan asalin alhamza ha'un ce ahal ne kenan sai aka canza ha'un kin sai ta koma alhamza a'al to kuma sai aka ga hannu akwai nauyi akan harshe sai aka ce al shine anan ajar bi ma'ana hajar ke da yace wa atuha hajar ku ba ta hajar ta tafi ma'ana ta mata hidima faraja'at ila ibrahim alaihi salam wato sara sai ta koma wajen mai gidanta ibrahim alaihi salam faqalat sai ta ce masa a sha'arta anna allaha kabatal kafir shin baka san da cewa ubangiji ta'ala ya kaskanta wannan kafiri bai ba shi ba dama a kaina lafazin kabata an ciro shi ne daga alkabt shine kenan abdul ma'ana shine kaskanci kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kubitu kama kubitan lazina min qablihim shine yace annallaha kabatal kafira lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya kaskanta wannan kafiri wa aka dama walida kuma ya wato ya bani wato baiwa a matsayin cewa kenan ta je kyauta ta yi mini shine cewa aka dama walida walida kenan wannan akan fuskar ladabi ne maimakon ka ce ama ka ce amati kenan sai ka ce walida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana ka ce gulami ko kuma ka ce kenan fataya wannan fatati in namiji ne kenan ka ce gula'un gulami ko ka ce fataya idan mace ce ce maimakon ka ce amati kenan sai ka ce walidati ko ka ce kenan fatati shine anan yace take yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akdama walida tace masa wa akdama walida ma'ana ya sanya yarinya karama ta zame mun kenan khadima ma'ana mai muna aikace aikace ita ce baiwa a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi saboda kasancewar a nan da ya ce wa a'aduha ajar wato kubata hajara kenan a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa mallakar wannan baiwa hajar kaga abin da ba mallakar ka ba baka isa baka yi kyauta da shi to anan sai ya tabbatar da mallakar ita wannan baiwa hajar da shi wannan sarki da ya kyauta da ita ga sara kenan a nan in arni ya fitar da bawa ko baiwa ya ce zai siyar da shi to wannan ya halatta ka tsaya haka nan in kyauta ya maka ya halatta ka karba kamar yadda anan shi sarkin azzalimi wato ya ma asara kyautar baiwa mai suna hajar sannan hadisi na gaba shine hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa ikhtasama sa'ad ibn abi waqqas wa abd ibn zam'a fi gulam sa'ad ibn abi waqqas da shi da abdu ibn zam'a dan uwan sauda sun yi kusuma fi gulamin game da wani yaro faƙala sa'ad ibn abi waqqas Allah ya yarda da shi yace ya rasulullah ibn akhi utba ibn abi waqqas wannan yaro wato dan dan uwana ne utuba ahida ilayya ya mun wasiyar cewa ko bayan ransa annahu ibnuhu ɗansa ne cewa kenan in riskar da shi in ɗauko in amso wannan ɗaɗin shi sai ya ce unzur ila shabahi ya ce ya rasulallahi kalli yadda wannan yaro ke kama da ɗan uwana utuba shi utuba ibnu abi waqqas a jahiliya yayi zina da baiwar wato zam'a wannan baiwa sai ta samu ciki ta aihu to su kuma a jahiliya kasancewar in mutum ya yi zina da baiwa in ta samu ciki in ya ga dama sai ya yarda ya amince dan dan shi ne an gane ko kenan sai ya yarda da cewa dan shi ne in ya ga dama kuma ya inkari ya ce ba dan shi bane ba to anan shi wato sa'ad ibn abi waqqas kenan dan uwan shi utuba ya masa wasiyar cewa ko bayan ran shi wannan da ya je ya amso shi dan shi ne ya yarda da shi a matsayin cewa dan shi ne amma wannan a jahiliya ne abinda muke so mu gane ba a musulunci bane ba a musulunci idan mutum ya yi shashanci da mace ta samu ciki ko da an tabbatar da ba wanda ya taba kusantar ta in ban da shi ko mun kamannin da dan yayi da shi ko jini aka je aka auna ya zamanto ɗaya ne baka isa baka ce ɗanka ne domin shari'a ita take ba da ɗa ɗaku shari'a ta takaita shi sai ta hanyar aure yadda ya dace a shari'a duk ɗan da aka same shi ba ta hanyar aure ba ba maganar ka ce ɗanka ne ko ka ce ɗanka ne ba ɗanka ba ne maganar na yanka masa rago ma ba ta mata su ba to shi ne a nan shi wato utuba sai ya ma ɗan uwansa kenan sa'ad ibn abi waqas wasiyar cewa ɗan shi ne wannan ɗa kenan ko bayan ran shi je ya karɓo sa shine ya ce ahi da ilayya anna hubnu wato ya mun wasiyar cewa ɗan shi ne sai yake nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo ana jayayya da shi da abdul zam'a ya ce ya rasulullahi unzur ila shabahi ya ce kalli yanda ɗan fa yayi kama da ɗan uwana utuba tamkar an tsaga kaza wa qala abdul zam'a abdul zam'a sai ya ce a'a ya rasulullahi hadha akhi ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ya ce wannan ɗa ya ce ɗan uwana ne mi yasa ya ce wuli da ala firashi abi min walidatihi akan shimfiɗar mahaifina aka haife shi min walidatihi game da baiwarsa ma'ana baiwar mahaifina ita ta haifi wannan ɗa tunda baiwar mahaifina ita ce ta haifi wannan ɗa to ɗan uwana ne tunda mahaifina na kusantar ta فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli kamar da ɗan ya yi da utuba gashi ɗa ya yi kama da utuba fara'a shabahan shine ce fara'a shabahan bayyinan bi utuba manzon Allah sai ya kalli ya ga kama wato a bayyane da shi utuba dan uwan sa'ad ibn abi waqqas shine yace fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila shabahihi azan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli wato kamannin shi yara fara'a shabahan bayyanan bi utuba sai ya ga kama a bayyane wato da utuba kamar yadda shi sa'ad ya faɗa yace ya rasulullahi unzur ila shabahihi kalli yadda yake kama da dan uwana yaya za a ce ba dan sa bane fa qala sai manzon Allah yace huwa laka ya abd ya ce ya kai abd ibn zam'a ya ce wannan ɗana ka ne je ka ka rike shi ɗan uwanka ne huwa laka an gane ko naka ne ma'ana je ka ka rike shi matsayin ɗan uwanka yake alwaladu lil firashi manzo Allah ya ce ɗa na ma'abucin shimfiɗa ne me ake nihi da shimfiɗa ita ce mace wanda yake da mace kenan shi yake da ɗa kaga kenan wanda yake da baiwa shi yake da ɗa sai ce walil akhir na ga mazinaci alhajar wato tabewa an gane ko larabawa sukan faɗa cewa laka hajar in suka ce laka hajar ma'ana ka tabi kayi a banza kenan komai baka da shi shine ma'anar laka hajar ba ana nihi ba laka hajar ma'ana a jajjefe shi domin me yasa yakan iya yiwa shi wanda ya zinar ai ba mai aure bane ba in ba mai aure bane ba kuma maganar a jajjefe shi bata taso sai dai ai masa bulala dari shine yace alwaladu lil firash ai li sahibil firash ma'ana ɗa kenan na ma'abucin mace ne kenan wanda yake da baiwa in wani ya zina da ita in ta samu ɗa na mai baiwar ne ko da an komin kamannin da ya da wancan kyau shi ne ce walil ahir na ga shi mazinacin alhajar wato shi ne taɓewa komin kamar da yi da shi ba za a ɗauki ba ɗa a ba shi sai manzan Allah ya ce wa ta jibi minhu ya sauda bintu zama manzan Allah ya faɗa ga matarsa sauda cewa wa ta jibi minhu maza ki fake game da wannan da an gane ko daga yau karki kaɗaita da shi falam ta rahu sauda ƙafu sauda har ta koma zuwa ga ubangiji ba ta koma kaɗaita da wannan da ba ba zai ganta ba me yasa anan akwai shubha shi kuma duk abin da ya kasance akwai shubha to ana buƙatar ya zamanto mutum ya yi tsantsanin shi ya nisance shi ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci cewa ɗa kenan na mahaifinta ne amma faɗa kuma gashi ya yi kama kama a bayyane da wancan utuba ibn abi waqqas kenan dan haka akwai shubha amma da yake shari'a ga abin da ta bada cewa mai baiwa shi yake da da manzo Allah sai yanke hukunci akan haka to kasancewar kama kama da dan yayi da utuba manzo Allah sai ya ce ma matar shi sauda maza ki fake da gare shi ma'ana karki koma kadaita da shi kar ya sake shigowa yana ganin ki wanda kafin haka da yana shiga wajen sauda to manzo Allah ya ce daga yawa ta kama sadaki amma a shar'ance dan uwanta ne amma saboda kasancewar kamar da yayi da utuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci matar shi sauda cewa ta fake game da shi wannan shine yana nuna mana duk abu wanda yake ya kasance akwai shubuha a cikin shi to mutum ya nisance shi a takaice malam ya zo da wannan hadisi ba dan komai ba dan wannan gaba da ya ce alwaladu lil firashi da wato na ma'abucin shi mace ne nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mallakar wannan baiwa wato ga wannan ga zama'a kaga shi kuma kasancewar zama'a wato ba musulmi bane ba ba musulmi bane ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da mallakar wannan baiwa kenan in wanda yake ba musulmi ba ya baka kyautar bawa ko baiwa ko kuma kuka yi kudi ya sayar maka wannan to duka ya halatta don haka kenan ma da yayi baban a cikin babi wanda yake na kasuwa ya zo da wannan hadisi sannan hadisi na gaba a baban shine hadisin Abdurrahman ibn Auf wato ya faɗa ga Suhaib ibn Sinan yace masa ittaqillaha yace wala tadda'i ila ghairi abika yace ya kai Suhaib yace ka ji tsoron Allah ya ce wala tadda'i ila gairi abika kada ka ringa da'awar wata danganta ba ta mahaifinka ba ka ringa cewa kai dan wane ne alhali kai kuma ba ma shi kuma alhali wanan nan ba mahaifinka ba ne kamar yadda shi suhaib bayani ya gabata kenan ana kiran shi suhaib ibn sinan ar-rumi ma'ana yana faɗa yana cewa mahaifinsa shine sinan ibn malik ibn abd amr ibn aqil yana kura dangantarsa kenan har ta kai zuwa ga annamir ibn qasim to shine anan abdurrahman ibn auf wato sai ce masa ittaqillah yace ka ji tsoron Allah wala tadda'i ila ghairi abika kada ka yi da'awar wata danganta ba ta mahaifinka ba ka ce kai dan wani ne jikan wani ne alhali kuma ka tabbata wannan nan ba mahaifinka bane ba faƙada sai suhaibu yake cewa ma ya surru ne faƙada suhaibu ma ya surru ne an li kaza wa kaza wa an ni kuntu zare ya ce wallahi ba zai faranta min rai ba a ce za a bani kaza da kaza ma'ana a ce an bani duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya a ce na faɗa abin da ba na faɗa haka in faɗi wata danganta wadda ba tawa ba ya ce wallahi ba zai faranta min rai menene wani matsayi ne zan samu ya ce walakin ni ya ce sanadi abinda nake faɗa maka ni suriktu ya ce sato na aka yi wa ana sabirin ina yaro ƙarami kuma na san uwayena na san dangina aka sace ni aka je aka sai da ma rumawa a matsayin cewa bawa ne don haka na tashi a cikinsu na koyi harshe irin nasu don haka larabci na ya zamanto ba tacece ba ba sak ba ya ce amma asali na ni dan sinan ne dan malik ne to shine kamar yadda bayani ya gabata kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masu waɗannan rumawa mallakar suhai kamar yadda aka je aka sayar musu shi a matsayin cewa bawa ne an gane ko kenan shine yana nuna kenan halaccin sayan bawa daga hannun wanda yake kafiri za ka iya saya ko kuma in ya maka kyautarsa ba laifi ba ne kana iya karba shi ne ya ce ma ya surru ni an na li kaza wa kaza wa an ni kultu zari ya ce wallahi ba zai faranta mun a ce na faɗi wannan abu abinda ba haka ba in ce ni dan wane ne alhali ba dan shi bane a bani kaza da kaza ma'ana ko menene za a ba ya ce wallahi ba zan iya faɗa ba in ce ni dan wane ne alhali ba dan shi bane kamar yadda a wancan riwaya da muka faɗa shine yake cewa inda a ce kashin jaki shine mahaifina ya ce wallahi zan kai danganta zuwa gare shi in ce kashin jaki ne babana sai ce walakin ni suriktu sani dai sato na aka yi wa ana sabiyun ina yaro karami aka je aka sayan ma wasu rumawa ni don haka na tashi a cikinsu na koyi yaransu sannan hadisi na gaba a baban shine hadisin hakim ibn hizam allah ya kara masa yadda wato yake ba urwa ibn zubair labarin cewa ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi hakim yace a ra'aita umuran kuntu atahannasu aw atahannatu biha fil jahiliya yace ya rasulullahi ba ni labarin wasu al'amurra wanda na kasance ina bauta ma ubangiji da su a jahiliya shin ya zo ne a tahannas ko kuma a tahannat fa'un ne ko kuma ta'un ne shi ne ya ce kuntu a tahannasu au a tahannatu biha fil jahiliya wato wanda na kasance ina bautar ubangiji da su a jahiliya min silatin wa itaqatin wa sadaka wato na sadar da zumunta kaga sadar da zumunta ibada ce tun a jahiliya kafin musulunci sun dauki sadar da zumunta ibada ce domin daman suna kan bulbudin wato addini na annabi ibrahimu alaihi salam illa kasancewar ba sa tsarkake ibada ne ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma da yantar da bayi wanda yantar da bayi ibada ce mai zaman kanta tun a jahiliya sukan yantar da bayi wa sadaka yace kuma ina sadaka yace halli fiha ajr shin ina da lada game da waɗannan ibada da nake yi tun a jahiliya قال حكيم رضي الله عنه حكيم الله يدد شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ni aslamta ala ma salama laka min khairi manzon Allah yace ka musulunta akan duk abin da ya gabata gare ka na alkhairi ma'ana duk abin da ya gabata na alkhairi da kai da ka aikata ka gabatar ma kanka to ka musulunta akan sa ma'ana duk abin da ka aikata kana da ladan shi a wajen ubangiji subhanahu wataala wannan yana nuna mana duk ayyukan da kafiri zai yi na alkhairi to a ran da ya musulunta duk ayyukan da suka gabata na alkhairi da ya yi gaba ɗaya to ubangiji subhanahu wata'ala zai tattara masa sakamakon ladan shi ba zai tuzartan masa ba da shi daidai da misƙala zarra a gobe kiyama an gane ko amma in kafiri ya mutu akan kafirci duk aikin da ya aikata na alkhairi daidai da misƙala zarra ba zai samu sakamako akan shi a gobe kiyama domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da haka anan manzo Allah ya ce masa aslamta ala ma salafa laka min khairin ka musulunta akan duk abin da ya gabata gare ka na alkhairi ma'ana duk abin da ka aikata na alkhairi manzo Allah ya ce zaka samu sakamakon shi kaga anan malam ya shigo da wannan hadisi saboda kasancewar shi hakimi ibn hizam a jahiliya ya kasance yana yantar da bayi yana yantar da bayi kafin ya musulunta ya yantar da bayi sun wuce a lissafa kuma ya yi ne a matsayin ibada yana neman kusaci ga ubangijinsa kaga a lokacin nan yana matsayin mushriki maza Allah ya tabbatar da mallakar waɗannan bayi gare shi tunda bawan da ba naka ba baka isa baka yantar da shi kenan a nan kafiri yakan iya mallakar bawa ko da ba ta hanyar da shari'a ta yarda ba ne kenan shari'a ta tabbatar masa da wannan mallaka in ya sayar da shi ko in ya kyauta da shi kenan wannan kyauta ta tabbata ko kuma sayarwa to shine kenan yayi babin yace babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa itiqihi babi ne wanda ke bayani game da sayan bawa daga wajen kafiri wa hibatihi ko kuma yin kyautar shi wa itiqihi ko kuma yantawa kenan gaba ɗayan su sun halatta in ma sayi ko kuma kyauta ko kuma yantarwa babu juludil maitati qabla an tudbak قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح أنه قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin fatu waɗanda suke na mushe kabla an turba kafin a jeme shin ya dace ya halatta a sayar da su ko bai halatta ba fata ce ta musai aka hede bayan dabba ta mutu aka hede aka fitar da fatar to kafin a jeme wannan fata ya halatta a sayar da ita ko bai halatta ba in bayan an jeme to a magana dama mafi rinjaye ya halatta a sayar da wannan domin ta tsarkaka to kafin a jeme kin ya halatta a sayar da fatar ko bai halatta ba to shine ana malam sai ya zo mana da hadisin wato ubaidullahi ibn abdullah ibn umar wato yake cewa lalle abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ba shi labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce da wata tinkiya matatta ana janye da ita za a kai jirgi a yadda wanda asalin ita ko wannan barira wannan ce wato wata baiwa ta maimuna matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce aka mata kyautar wato wannan wannan tunkiya ita wannan tunkiya sai ta mutu to sai aka ɗauka za a kai jirgi a yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce da su hallastam ta atumbi ihabiha manzan Allah ya ce yomi zai hana ku yi amfani da fatar ma'ana ku hede ku ɗau fatar ku yi amfani da ita lafazin ihab ita ce fatar musai kenan kafin a je mai sunanta ihab amma bayan an je mai to ta fita daga wannan suna qalu sai suka ce inna hamaita suka ce ya rasulullahi ai musai ce qala sai ce inna ma haruma akluha kusan da cewa cin mushe shi kadai ne ya haramta cin shi kadai ne ya haramta ma'ana iya abin da Allah ya haramta kenan cin mushi to anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana wato halaccin kenan sayar da fatar mushe kafin a shemi me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna halaccin yin amfani da fatar domin duk abin da za a iya amfani da shi to sayar da shi wannan kuma ya inganta duk abin da shari'a ta baka damar ka yi amfani da shi to sayar da shi ya zama halal an gane ko kenan ta wannan fuska tare da cewa wasu daga cikin magabata su suna ganin cewa kafin a jime to baya halatta a sayar da wannan fata kwata-kwata ma yin amfani da ita kafin a jime baya halatta kafin a jime baya halatta a yi amfani da ita baya halatta a sayar amma bayan an jime wasu malamai sun tafi akan cewa ya halatta a sayar da ita tare da cewa wasu sun tafi akan cewa ko an jime baya halatta a sayar da ita sai dai ka yi amfani da ita amma sayarwa baya halatta a yi suka ce nan jimewa da maza Allah ya ce a dan jime a amfani rangwame ne aka yi to don haka dai a takaice daga cikin magabata damun akwai malaman da sun tafi akan cewa mushe kenan fatar mushe ya halatta a yi amfani da ita kafin a jeme ko bayan an jeme don haka anan malam da ya yi baban kenan ya tafi akan cewa tunda manzon Allah ya ba da damar cewa a yi amfani da ita da ya ce halastam ta'atun biha shi mai zuba za ku fede ba ku yi amfani da fatar kamar yana nuna musu cewa su fede su yi amfani da fatar maimakon su je su yadda sai suka ce masa mushe ce sai ya ce innama haruma akaluha kusan da cewa cin naman shi kadai ne ya zama haramu ma'ana cin naman mushe shine haramu amma yin amfani da fatar ai ya halatta to tunda ya halatta ai amfani da ita kenan ya halatta a sayar da ita domin duk abin da ya halatta ai amfani da shi kenan sayar da shi ba laifi ba ne tunda ya ba da damar cewa ana iya amfani to tunda ya halatta ai amfani kenan ya halatta a saida kuma ya nuna cewa iya abin da Allah ya haramta shine cin nama na mushe dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك